alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba wannan shine darasi na goma ko na'am a cikin daura ta a mai al-muqaddimatul iziyya za mu tashi albabul ashir babi na goma fil fara'id dangane da dangane da gado dangane da raban gado sauka shi gidan matsala kenan shi karatun shi matsala kuma wajen rabon shi matsala rabon gado ban manta da shi a jami'a ni Allah ya shaida hannai na kare ban taba dauro ba in ba wajen rabon gado ba dan haraka kilgo tana dan bani wahala haraka kilgo tana dan bani wahala ban taba sai shiyon ba sai jami'a guda biyu ne jami'a ta sai da kuma wannan jami'a ta tanan yamai jami'a ta dukkanin su ban taba yin sai shiyon ba in ba abin gaba in ba wajen rabon gado ba to shi sabon mantawa da shi fil fara'idi alwarisuna to zamu mishi shahimu lera kun san shahimu lera ko to dokan bazawara kowa kenan ita ita ba a tahiya sannan sallo ko to kaji alwarithuna min ar-rijali 10 masu gado daga cikin maza guda goma ne in baka ji kanka ba to baka gado gidan alajiwa ne kake to in baka ji kanka ba tun yanzu a ta hannu saman kai ko kuma je ka kama ka kama gaban ka zuwa kasu zuwa neman kasuwanci daga cikin maza magada guda goma ne alibunu da wabunuhu da ɗan shi wa in safala ko da ko yayi ƙasa ma'ana ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan mamaci wal abu da kuma ma'aifi wal jaddu da kaka wa ina ala ko da ko sun yi sama ka ma'aifin ma'aifin ma'aifin ma'aifin ma'aifin ma'aifin ma'aifin ma'aifin ma'aifin matacce shine wa in ala wal aku mutlaqan da kuma dan uwa kai tsaye dan uwa na uba ko dan uwa na na uba daya uwa ɗai uba ɗai ko kuma ɗan uwa na na uwa wabnul akhi ash-shaqiqi da kuma ɗan uwa ɗan ɗan uwa shaqiqi auli abbi ko kuma ɗan ɗan uwa wanda kuke uba guda wa in ba'da ko da ku yayi nisa wal ammu ash-shaqiq da ɗan uwan ma'aifi wanda suke uwa ɗai guda uwa uwa ɗai uba ɗai da ma'aifi da mun ce dai shakiki ana nufin wanda ake uwa ɗai uba ɗai to ku rike shakiki za mu yi ta cewa auli abbi ko kuma na uba wa bunuhu da ɗansa wa in ala ko da sun yi sama wa zauju da mata da miji wa maulan ni'ma da maulana ni'ima wa huwa al-mu'tiku shine wanda ya yantar da bawa wal warisatu minan nisa'i sab'un masu gado a cikin mata bakwai ne albintu diya wa bintu libni da diyar ɗa wa in safulat kura ta yi ƙasa wal ummu da uwa wal jaddatu da kaka wa in alat kura ta yi sama wal uktu da ƴar uwa wa zaujatu da mata wa maulatun ni'ima da mace da ta yantar da wata baiwa wa man ada ha'ula'i duk wa'anda ba wa'annan ba ka abil ummi kawan ma'aifin uwa wa bunil ukhti da dan uwan da ɗan ‘yar uwa, ɗan ƙanwa, fahuwa min zawil arhami wannan duka suna cikin suna cikin zawil arham, ma'ana ‘yan uwa ko kuma ma'abuta zumunta amma ba ba ma'abuta gado ba, la ya risu shay'an ba sa gadon komai. Faslun, alfurudu allati hiya usulun sittatun, kaso wanda suke na asali guda shidda ne shine alfurud ma'ana kaso wanda ake raba ma mutane shidda ne annisfu akwai wanda rabin dukiya za a bashi wa huwa fardu khamsatin shi wannan rabo ne na mutane guda biyar albintu lisulbi diya ta tsatso wa bintu libni da diyar da inda adami ha idan babu uwarta wal ukhtu da yar uwa li abi ta bangaren uba wal ummi da kuma ta ɓangaren me yake suna da da yana nuhin dai shaqiqiya walil abi da kuma me yake da suna yar uwa wanda kuke uba guda inda adamiha idan babu me yake da suna shaqiqiya ma'ana idan babu ta bayanta idan babu shaqiqiya to wanda kuke uba guda za ta yi me za ta yi gado wa zauji da miji ma'a adamil hajibi idan babu wanda za su tare ta shi ma yana samun nisfi war rubu da kuma ɗai cikin hudu fardu zauji kaso ne na namiji namiji ma'a wujudil hajibi idan aka samu wanda suka tare sa za mu gani suwaye masu tare sa wa zaujati awi zaujati ma'a fakdihi da mata da kuma mata ma'ana in ba mata guda bace misali mata biyu ne ko uku ita ma tana da ɗai cikin hudu ma'a fakdihi idan aka rasa me yake da suna alhajib shine da aka rasa diya wasumunu fardu zauja ɗai cikin takwas kaso ne na mata awi zaujati ko kuma mata ma'a wujudil hajib idan aka samu da wasulutani fardu kulli ithnatayn fasa'idan shi kuma biyu cikin uku shine asulutani biyu cikin uku kaso ne na dukkanin biyu fasa'idan har zuwa sama na mata tastahiqu ihdahunna wadda dai idan wadda da ita kadai ce tastahiqu idan faradat an-nisfa wadda da ita kadai ce ta cancanci rabi shine kenan ma'ana macen da ta cancanci rabi idan ya kasance ba ita kadai bace su bi ne har zuwa sama to za a ba su ɗaya cikin nawa ɗaya biyu cikin uku shine as-sulasa ne was-sulusu shi kuma ɗaya cikin uku fardul ummi kaso ne na uwa ma'a faqdil hajibi idan ba a samu alhajibi ba alhajib ma'ana wanda zai tare ta game da samun wannan kason zamu ga waye mai tare ta walisnaini fasa'idan min waladil ummi ma kanu da kuma biyu zuwa sama daga cikin ɗiyan uwa daga cikin ɗiyan ma'aifiya ma kanu ko nawa su kasance ko ya su kasance ma'ana mata ne ko maza dukkanin su dai as-sulus ne was-sudusu fardu sab'ati dai cikin shidda rabo ne na mutane bakwai al-abi ma'a wujudil hajib ma'aifi idan aka samu mai kare sa wal ummi ma'a wujudil hajib ma'aifiya idan aka samu mai tare ta wal jaddati idan faradat da kuma kaka idan ta kadaita ya kasance ita kadai ce au kana ma'aha ukhra ko akwai wata tare da ita tusharikuha za ta yi tarayya da ita a cikin wannan kasan wal wahidati fa akthara min banati libni da kuma dai har zuwa sama ko hiye da hiye da daya shine daya ko hiye da daya daga cikin diyan da idan kana hunaka bintu sulbi idan akwai diya ta tsatso wal ukhti lil abi fa akthara ma'a wujudi al ukhti ash-shaqiqa da kuma yar uwa ta uba hiye da ko kuma hiye da haka idan aka samu ‘yar uwa shakikiya. Walwahidi min waladil ummi zakaran kana au unsa da ɗaya daga cikin ɗiyan uwa namiji ne ko mace, su ma haka ka san su ɗai cikin nawa ne, sudus ne ko ɗai cikin shidda. Wal jaddi ma'al waladi da kuma kaka idan akwai ɗiya tare da shi, au waladi libni ko kuma ɗiyan ɗa. wannan su ne alfurudu me yake da suna me yake da suna alfurudu filmiras ko kuma usulul furud kashe-kashe guda nawa guda shidda duk wanda zai cin gado bai wuce wannan in ma rabin rabin dukiya ne za a bashi ko kuma mi ko kuma ɗai cikin hudu ko kuma ɗai cikin takwas ko kuma biyu cikin uku ko kuma ɗai cikin uku ko kuma ɗai cikin nawa shidda na'am malam yace wal wahidi min waladil ummi dhakaran kana aw unsa faslun fasali wannan nan malam zai bayani ne akan al asaba wanda ake cewa al asaba sune wanda ba su da kaso kayyadaddi ana gane da kyau ko su in sun zo gaba ɗayan dukiya suke kwashewa eh yawwa su gaba ɗayan dukiya suke kwashewa bayan an raba in an raba wanda suke da kaso to su gaba ɗaya za a ba su idan farada al'abu awil jaddu awil ibni idan uba ya kasance shi kaɗai ne ko kuma kaka ko kuma ɗa ko kuma ɗan shi aka zalmala jami'ahu gaba ɗayan kuɗi zai kwashi misali mutum ya mutu ma'aifi ɗaya gare shi to ma'aifin shi duka zai kashi kuɗin ko yana da kannai sai dai su yi kallo ana gan da kyau ko yawwa sai in yana da mata ita kuma za a bata ɗaya cikin nawa yawwa a bata ɗaya cikin hudu za a bata sauran dun na ma'aifi ne in ɗa ne haka wal isnani min al ikhwati fasa'idan da ƴan uwa biyu na mamaci har zuwa sama yaqsimuna bisawiya su za su raba da daidaito wa idza ijtama'a minhum dhukurun wa inasun fayaqsimunahu fayaqsimunahu lidhakari mithlu hazzi al-unsayni amma idan sun haɗu tsakanin maza da mata ne to sai a raba maza kaso biyu mata kaso guda wa yarsu bi ta'sib kulli dhakarin yudli bi nafsihi yana gado da asabanci ma'ana yana gado ba tare da kayyadaddan rabo ba dukkanin namijin da yake da alaka da mamacin kai tsaye shine ma'anan yudli bi nafsihi aw bi zakarin ko yake da alaka da mamacin ta hanyar wani namiji ana gane da kyau ko misalin mutum ne ya mutu yana da jika kun ga wannan jikan yudli bi abihi ko yana da alaka da mamacin ne ta hanyar baban shi wa ma'ana ta'asibi ma'anan asabanci anna man yarisu bihi yastaghriqu jami'al mali kasancewar duk wanda zai yi gado da asabanci yana kwashe gaba ɗayan dukiya idan farada idan ya kaɗaita wa yastahiqqul baqi ba'da zawi sihami kuma yana tantantuwa da abin da ya saura bayan an raba ma ma'abota kaso in kana ma'ahu zu sihamin idan tare da shi akwai masu kaso faslun alhajibu kismani alhajib shine dalilin wani ka rasa gado ko kuma abin da za a baka ya rage shine alhajib malam yace hajib kala biyu ne hajibu isqatin tarewa ta hanawa gaba daya wa hajibu naqlin da kuma tarewa ta kiratarwa daga kaso kaza zuwa ga kaso kaza ba san ko ana gan da kyau ba za mu zo kowanne akwai misallansu amma hajjibul isqati amma shi karewa na gaba ɗaya falayal haku manyan man yun sabu ilal mayyit bi nafsihi baya samuwar wanda yake yana da alaka da mamacin da kansa kalbanina wal banati kamar ƴaƴa da kuma ƴaƴa mata wal aba'i da iyaye wal ummahati da iyaye mata wa man fi ma'anahum da wanda suke a ma'anarsu az-zawja wa zawja miji da mata ana gane da ke ku wa'annan mutanen su diyan da aka kada in dan uwan su ya mutu sun ci mi sai sun ci gado diyan da aka yi sai in dai sun sun an samu wanda daga cikin mawani'ul irsi wanda zamu gan su a ƙarshe ana gane da ke ku kenan su babu abin da zai iya tare su daga yin gado malam yace man adahum wa yalhaqu man adahum kuma wanda ba su ba yana haduwa wa yalhaqu man adahum shi kuma wanda ba su ba suna haduwa da fabnu libni yahjubuhu alibnu nan ma'ana zai yi bayanin hajibu naklin ne ana gan da kyau ko yawwa ma'ana wanda za a zano a yanzu su me yake da suna idan suka zo za su rage ma mutum kasan shi ne na mi na gado ko abin da ya kama da haka ma'ana rabon yana canzawa suna canza ma mutum mutum rabo ya ce fabinu libini ya hajjubuhu a libinu don haka a nan har yanzu dai cikin hajibu iskatin ne yake ma'ana nan zai yi bayanin wa'anda ba wa'annan ba zai yi bayanin wa'anda ke sa su rasa gado kwata-kwata ana gane da kyau ko can an yi an yi bayanin wa'anda ba wanda zai iya hana musu yi ne su ci gado to anan kuma zai yi bayanin wa'anda aka ce akwai masu hana musu ci gado su waye ke hana musu ci gado shine ma'anan wayal hakuman adahum fabnu libni yahjubuhu alibnu dan da da yana yana hana mishi gado wal jaddu yahjubuhu al abu ana nuhin da uba yana hana mishi gado wal jaddu yahjubuhu al abu kaka uba yana hana mishi gado wal ikhwatu mutlaqan yahjubuhum al ibnu ƴan uwa gaba ɗayansu ɗa yana hana musu gado da haka idan idan yayanka alaji ya rasu yayanka uwa ɗai uba ɗai kuke ko ma dai uba ɗai ne inda yana da ɗa namiji to shi kenan sai hamma kai za ka yi alaƙar da ke ko kai sai dai hamma sai dai kallo alaƙar da ke ko kenan zai hana muku gado wabunuhu wa in safala da kuma ɗan shi ko da ku ya yi ƙasa wal abu da ma'aifi shi ma yana hana ma ‘yan uwa gado idan ma'aifinka na raye iyayenka ya rasu to baka da gadon shi tunda ma'aifi na raye wa banul ikhwati yahjubuhum aba'uhum ‘yan uwan ɗiyan ‘yan uwa iyayensu suna tare su daga yin gado wa man yahjubuhum wal jaddu da kuma wanda su ma yake tare su ana nufin iyayensu wanda yake tare ƴan uwa ya hana musu gado yana tare ɗiyan shi daga mi ɗiyan su daga yin gado wal jaddu haka kuma da kuma kaka shi ma yana hana ma ƴan uwa ko ɗiyan ƴan uwa yin gado wal ammu yahjubuhu banul ikhwa haka al'ammu ɗan uwan ma'aifi to ‘yan uwa na mamaci, ɗiyan ‘yan uwa na mamaci suna hana mishi gado, wa man ya da wanda su ma suke hana musu cin gado, wa bunul ammi ya hajjubuhu abuhu, ɗan, ɗan, me yake da suna ɗan uwan ma'aifi, ya hajjubuhu abuhu, baban shi yana tare shi yana hana mishi gado, wa man ya hajjubuhu da wanda kuma yake tare baban nashi wa banatu libni diyan da yahjubuhunna alwahid min dhukuri min dhukuri waladi sulbi yana tare su me yake da suna daya daga cikin diya na tsatso maza walitnatani fasaidan da kuma biyu har zuwa sama min banati sulbi daga cikin diya na tsatso illa an yakuna ma'ahunna zakarun sai in dai tare da su akwai namiji fa yu'assibuhunna sai ya sa su koma asaba fa yakunu lahu wa lahunna ma baqiya sai ya kasance su ma suna da shi ma shina da abin da ya saura an fardil banati akan kaso na ƴaƴa mata lizzakari mithlu hazzil usayaini sai a musu mata rabo guda namiji rabo biyu irin wannan shi ake ce ma eh shi ake ce ma al-akhul mubarak ana gane da kyau ko al'akul mubarak ma'ana ɗan uwa mai albarka akwai lokacin da mata ba su da gado amma in suna da ɗan uwa namiji dalilin ɗan uwan sai su yi gado to shi irin wannan ɗan uwan shi ake ce ma ɗan uwa mai albarka a ilimin mirasi shine al'akul mubarak da gaji ana al'akul mubarak to shine wannan wal akhawatu lil abi yahjubuhunna ash-shaqiqu wash-shaqiqat wash-shaqiqa wash-shaqiqa ne ko washakikata ne yauwa ɗan uwa wanda yake na ma'aifi ma'ana ɗan uwa wanda kuka haɗa ko ɗan uba murka cewa ɗan uba haka suke cewa dama ɗan uba to wanda kuke uwa wanda wanda yake shakiki yana yana hana mishi gado da kuma shakikai mata guda biyu fa aktaru ko hiya da haka illa an yakuna ma'ahunna akhul li abin sai in tare da su akwai ɗan uwa na ma'aifi fa yu'assibuhunna sai ashe mata ne ko ƴan uba mata ne can na fa yu'assibuhunna sai ya sa su zamanto asaba fa yakunu lahu wa lahunna ma baqiya sai ya kasance suna da shi da su suna da abin da ya saura an fardil akhawati akan kaso na ƴan uwa mata al ashiqai wanda suke uwa da uba dai ne zakari mithlu hazzil usaini kamar dai abin da ya gabata can wal akhawatul ashiqau ƴan uwa shaqiqai mata yahjubuhunna al abu wal ibnu uba da ɗa yana hana musu gado wa bunuhu da ɗan shi wal jaddatu da kuma kakanni min ayi jihatin kunna ta kowace huska su kasance bil ummi su kuma suna rasa gado dalilin uwa wa tasqutu al jadda jaddatu allati min jihati al ab bihi haka kuma kaka ta bangaren ba ta bangaren ma'aifi ita ma tana rasa gado dalilin sa wal maula al mu'tiqu yahjubuhu asabatu an nasabi maula ma'ana bawan da aka yantar mai gidan shi to magadan shi shi bawan suna hana mishi gado kasan in aka yantar da mutum in ka yantar da mutum to in ya mutu baya da magata magada waje gadon shi kai zaka gadon shi gaba ɗin dukiyar to in yana da magada yana da ɗiya to kai baka da ni baka da komi sai in mata ke gare shi in yana iya mata ne to wannan yan aka ba su kasan su ɗaya cikin biyu cikin uku kai sai ami sai a baka sauran na'am malam yace wa amma hajabun nakli kenan can an kare hajabu isqatin wanda suke hana ma wasu gado to nan ne shi kuma hajibu hajibu naklin shine wanda suke sa dalilin su ka hita daga rabonka na asali zuwa wani rabo misali ka cancanci rabi na dukiyar na dukiyar maga na dukiyar wanda ya mutu to dalilin wani sai ya komo baka cancanci rabin ba kasa ga haka ko abin da ya kamata haka mafi yawanci dai kasa ga haka ne yace fa salasatu aqsamin kala uku ne al-awwalu naqlun min fardin ila fardin dunahu kiratuwa daga kaso zuwa kaso wanda yake ƙasa ga na asali wa huwa mukhtassun bi khamsati ashiya wannan ya ya ya kebanci abubuwa guda biyar ne al-ummu yanquluha al-waladu mutlaqan uwa da yana ciratar da ita daga gadanta daga daga as-sulus ila sudus daga ɗaya cikin uku zuwa ɗaya cikin shidda za mu bar fasara ɗaya cikin kazakin nan tunda dai mun ga fasarar shi a baya wa waladul ibni mutlaqan haka dan da ma'ana jika kai tsaye mace ce ko namiji wal ithnani fasa'idan min al ikhwa wal akhawat mutlaqan da kuma ƴan uwa guda biyu har zuwa sama na maza da mata kai tsaye su ma wa zawju miji yankuluhu waladu wa waladuhu dan shi da kuma dan matar shine alwalad na farko dan matar da ta mutu da kuma dan shi suna hidda shi minan nisfi daga rabin dukiya ila rubu'i zuwa rubu'i wa zawjatu ita kuma mata yanquluha min rubu ila sumuni da yana ciratar da ita daga rubu'i zuwa ga sumuni manyan kulu zawj wanda yake ciratar da mishi wa banatu libni yanqulu alwahida wahidata minhunna anin nisfi ‘yan uwan muke suna ɗiya na ɗa guda tana hudda ɗaya daga cikinsu daga rabi wa banatu libni yankulul wahidata min hunna su kuma ɗiyan ɗa yankulul wahidata min hunna yana tiratar da ɗaya daga cikinsu ana nuhin ɗa na asali anin nisfi daga rabi walisnataini fa aksar da kuma biyu har zuwa sama anis sulusaini su kuma ya kiratar da su daga daga ɗaici daga biyu cikin uku alwahidatu fawqahunna fa ya'khudna as-sudus daya daga cikin su ko kuma sama da haka shine alwahidatu fawqahunna ɗaya har zuwa sama fa yakhudna as-sudus sai su ɗauki ɗaya cikin shidda maimakon su ɗauki biyu cikin cikin nawa cikin uku wal akhawatu lil abi yankuluhunna ila sudus su kuma ƴan uwa na uba yana tiratar da su daga yankuluhunna ila sudus yana tiratar da su zuwa ga ɗaya cikin shidda al ukhtu shaqiqa ƴar uwa ta me yake da suna ta jini ƴar uwa wadda take shaqiqiya al qismu thani kashi na biyu an naqlu min at-ta'sib ila al-fardi ciratar da magaji daga ta'assubanci zuwa ga zuwa ga kaso wa huwa muktassun bil abi wannan ya shahi ba ma'aifi ne wal jaddi da kaka fayankuluhuma al ibnu wa ibnuhu da da ɗansa suna ciratar da su ila sudus zuwa ga sudusi al qismu salis kasho na uku shine an naqlu min fardin ila ta'sibin kiratarwa daga alfard kaso zuwa ga ta'sib zuwa ga asubanci wa huwa muhtassun bil banati wannan ya shahi mata ne iya wa banati libni da diyan iya wal akhawati al ashiqai da ƴan uwa shaqiqai wal akhawati li abi da ƴan uwa ƴan uba fa innal banata yufradu lil wahidati minhunna idan faradat an nisfu domin iya mata ana ba ɗaya daga cikinsu kaso a idan fararat idan ta idan ta kadaita za a ba ta rabi walitnatayn fasa'idan biyu har zuwa sama biyu cikin uku fa idza kana lahunna lahunna akhun lam yaris lam yarisna bi sihami to idan ya kasance suna da dan uwa ba za su yi gado ba da kaso wa yarisna bi ta'sibi sai su yi gado da ni da asabanci idan mutun ya mutu ya bar diya mata kason su sananne ne amma idan ya mutu ya bar iya mata da maza ana gane da kyau ko to yanzu ka san nasu gaba ɗaya ne za a haɗa maza biyu mata ne mata guda wa kaza hukmu banati libni haka kuma hukuncin ɗiyan ɗa idan tahaqqaina alwirasa idan suka cancanci gado wal akhawati ashiqa da ƴan uwa shaqiqai wal akhawati lil abi da ƴan uba mata da ƴan uba mata ma adami al ashiqa idan ba a samu shaqiqai ba faslun nan malam zai bayani ne akan abin da ake cewa mawani'ul irsi abin da ke hana cin gado ko da ka cika sharuɗan gado akwai wani abu wanda in kai zai iya ni hana ma kana kallo ana raba gado dan uwanka ya samu amma kai sai dai kallo nan gani nan bari ko yamna ulmirasu ikhtilafu dini yana hana cin gado sabanin addini fala tawarusa baina muslimin wa kafirin babu gado tsakanin musulmi da kahuri wala bainal yahudi wan nasarani ko tsakanin ba yahudin nasaru mu ina ruwanmu da su san su kashe kansu yawa warriku haka kuma da bauta fala yarithu rafiqu wala yuras shi gado shi bawa baya gado kun ba a gadansa wa ma mata anhu fa huwa limaliki domin duk abin da ya mutu ya bari na wanda ya mallake sa ne kun musulunci waya yayi haka ne don saboda don saboda a rage ma magada asara kun san rage asara yanzu ma'aifi ne ya mutu ya bar diya guda biyar maza sai dai ɗaya daga cikin ɗiyan nasa bawa ne yanzu in za a raba wannan gadon ɗan na biyar baya da me baya da gado in ba a raba da shi ba kuɗin sun ƙaru ko ba su ƙaru ba kaso ya ƙaru ko bai ƙaru ba dan me yasa ba a raba da shi bawan ba dan bawan in an bashi to kuɗin ba nashi bai na mai gidan shi ne kenan kun ga an rage musu asara ko yawa shine wal qatlu haka kuma kisa fala mirasa liman qatala muwarrithahu babu gado ga dukkanin wanda ya kashe magadinsa amdan da gangan wantifa'un nasabi bil li'ani haka kuma yana daga cikin abin da ke hana gado kore dangantaka ta hanyar li'ani kai ne matarka ta aihu sai kace baka yarda ba wannan dan naka ne aka je wajen alkali aka yi li'ani ana gane da kyau ko to daga ran nan wannan dan ba zai gade ka ba ko da ya zama to dan gwata ko ana gane da kyau ko ba zai ba za ka gade shi ba shi ma ba zai gade ka ba tunda ka ce ba naka bane fayanqati'u at-tawaruthu bayna al-mula'in wal walad dan haka gado yana katsewa tsakanin shi mijin da ya la'anta da kuma dan da aka aiwa faqat kadai kenan banda mi uwar banda ita wastibhamu ai kaman dan shege ne yana gadon uwar shi amma baya gadon mi ma'aihin shi ko uban shi mu ce mishi uban shi tunda tunda mutunan banza ne uban shi ana gane da ke ko a'a ba wai ba yaron mu ne muke zagi uban ne muke zagi ana gane da ke ko yawwa shi shi yaro ai baya da laifi wal mutaakhiru wastibhamu al mutaqaddimi wal mutaakhir fil maut idan aka rude aka rasa wane ne ya riga mutuwa ɗa da uba ne suka yi hatsari gashi nan kama idza mata aqaribun tahta hadmin masalan kawo misali wasu ƴan uwa su mutu dalilin roshewar gina misali uba ne da ɗa suna cikin ɗaki sai ɗakin ya roshe ana beke ana ɗaga gina ko da aka ɗaga gina duk sun mutu to yanzu ba wanda je gadon wani dan me dan ba a san waye riga wani mutuwa ba ana gane da kyau ko ba wanda zai gadan wani dan ba a san waye riga mutuwa ba domin in uba ne ya riga mutuwa kenan dan zai yi ne zai yi gado in kuma dan ne ya riga mutuwa uban zai gadi ne zai gadi dan albabul hadi ashara babi na goma sha ɗaya fi bayani jumalin min al-fara'id wa sunani shine babi na ƙarshe ko kuma mai mahimmanci gaskiya yana da mahimmanci sosai akwai adab har aqida akwai a ciki fi bayani jumalin min al-fara'id wa sunani bayani dangane da wasu jumloli na na na al-fara'id ma'ana abubuwan da suke dole na farilla wa sunan da sunnoni wal adab da ladubba irin wannan shi suke cewa kitabun jami'un ويتعين على المسلم أن يؤمن بأن الله إله واحد dole ne ga musulmi ya yarda da cewa Allah abin bauta ne ɗaya la sharika lahu fi mulkihi ba da abokin tarayya a mulkinsa wala nazira lahu fi sifatin min sifatil uluhiyya ba da gora tsara aboki tamka a cikin siffa ɗaya daga cikin siffofin allantakarsa wa ya'lamu anna li jami'il mawjudati khaliqan kuma ya tabbatar da cewa gaba ɗayan halittu suna da mahalicci huwa wajibul wujud shi Allah dole ne kasancewarsa ana gane da kyau ko shine ma'anar wajibul wujud da an ce wajidul wujud ne ma'ana shine shi ne wanda ya samu samuwa azaliyun na hal abada ne azaliyun na tun asali ne ma'ana tun asali akwai shi abadiyun kuma hal abada yana nan hayyun bi hayatin qadirun kuma yana rayuwa da rayuwa ma'ana yana rayuwa da rayuwa dawamamma qadirun bi qudratin mai iko ne da iko muridun bi iradatin kuma mai so ne da so ma'ana mai yin abin da ya ga dama ne shine abin da yake nihi da haka alimun bi ilmin shine mai ilimin ilimi sami'un bi sam'in yana ji da ji basirun bi basarin yana gani da gani wannan yana kore aqida ta al-asha'ira wanda ta zo a cikin qawaidi sami'un bila sam'in basirun bila basarin Allah ga da ko kaga wannan aqida ce wanda take batila a ce wai Allah yana gani amma ba da gani ba to kun ce baya da kenan kun ce baya gani Allah yana ji amma ba da ji ba ba ma'ana ko to shine malam dai tabbatar da wannan yace mutakallimun bi kalamin yana magana da magana wa anna sifatihi aidan wajibatul wujud kuma siffofinsa samammu ne dole ta ta'allaku bi jami'i aljuz'iyati wal kulliyati wal mustahilati wa ghayriha wannan siffofin nasa suna da alaka da dukkanin abin da yake na juz'iyat ma'ana ɗaiɗaikun abubuwa da kuma gamammun abubuwa da abubuwan da ma ba ta yiwuwa ma'ana Allah maɗaukakin sarki siffofinsa akwai abun da a ganin mutane ba ta yiwuwa ne amma akwai shi siffofinsa sun game komi ana gan da ke ko sannan kuma sun sifofinsa akwai abubuwan da sun keɓanta akwai abubuwan da suka keɓanta wa gairi hada abin da ba wannan ba ma'ana dai abin da maliki su ce da siffofin Allah gamammu ne sun game komi kammalallu ne wa annahu ta'ala wahidun fi zatihi kuma Allah shi kadai ne a zatinsa la nazira lahu ba ya da gora ba ya da tamka ba ya da wari wa annahu la yastahiqqu al-ibadata ghayruhu babu wanda kuma ya cancanci ibada in ba shi ba wa anna jami'a rusulihi salawatullahi wa salamuhu alaihim kuma musulmi yana yarda da cewa dukkanin manzanninsa ira da aminci Allah shi tabbata akan su musaddaquna fi ma ja'u bihi masu gaskiya ne a cikin abin da suka zo da shi wa anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama abduhu wa rasuluhu muhammad bawansa ne manzansa ne wa anna jami'a ma ja'a bihi haqqun kuma dukkanin abin da yazo da shi gaskiya ne wa anna ma akhbara bihi shirkun min azabil qabr kuma duk abin da yazo da shi gaskiya ne na daga azabar kabari wa ahwalihi da kuma halayen kabari wa qiwal qiyamati da qiyama wa ahwaliha da wahalhalun da ke cikin ta kun gani can an ce ahwalihi nan kuma an ce me ahwali abin da yasa aka ce ahwal shi da ha'un dan akwai mai hali na ni'ima akwai mai hali na niqima ana gane da ke ko a kabari amma shi kuma alkiyama bala'inta ya game kowa ne shi yasa aka ce ahwaliha wa min as-sirati wal mizani da kuma sirati da mizani wa jami'il mughayyabati anna da kuma dukkanin abin da ba ma gani da manzon Allah ya bada labari wal jannati wan nari kuma mu gaskata da cewa labarin da manzon Allah ya bada aljanna da wuta gaskiya ne wa anna ma sha Allahu kana kuma mu yadda da cewa duk abin da Allah ya so dole ya kasance wa ma lam yasha lam yakun abinda kun bai so baya kasancewa wannan shi ake cewa imani da kaddara wa anna al-iman i'tiqadun bil qalbi kun mumuni yana yarda da cewa shi imani kudurtawa ne a zuciya wa nutqun bil lisani furuci ne da halishi wa amalun bil jawarihi kuma aiki ne daga bai idan ƙarya kake kace imani a zuciya yake kun maganga kana sharholiya labarin zuciya a tambayi huska in akwai imani imani shi zai bayyana me aikinka ka ga mace mace tana shedanci tana yi ba hijabi tace maka wai imani a zuciya yake ƙarya kike munafukar Allah wa anna kalam Allah ta'ala qa'imun bi zatihi wa tarji arkan irin na albani yake haka yace kuma maganar Allah tsaye take da zatinsa ma'ana Allah da kansa yake magana ba ba kamar yadda suka ce ba a'a abinda Allah ya nuhata ne aka rubuta alkur'ani wai ba maganar bace ta Allah kai tsaye ji mu'attila mahfuzun fi suduri ana gane da kyau ko nan yana nufin shi alkur'ani an a haddace yake a cikin kiraza makru'un bil alsina ana karanta shi da halussa maktubun fil masahif kuma an rubuta shi a cikin a cikin a cikin littafai a cikin takaddu wa anna Allah ta'ala yarahu almu'minuna kun musulmi yana imanin da cewa Allah madaukakin sarki mumunai suna ganin shi wa yukallimuhum kuma yana musu magana zai musu magana wa an ya'taqida anna khayral quruni as-sahaba kuma ya yarda da cewa mafi alkhairin karni zamani shine zamanin sahabbai ثم الذين يلونهم سنن ما سبي مسو ثم الذين يلونهم سنن ما سبي مسو وأن أفضلهم أبو بكر kuma ya yarda cewa mafifici su ne abubakar ba ali ba summa umar sannan umar summa usmana sannan usmana sannan ali wa yajibu al-kaffu an zikrihim illa bi khairi kuma dole ne musulmi ya kame game da ambaton sahabbai in ba da alkhairi ba in ka karanta wani abu da ya shahi tsakanin sahabbai na wani hada ko wani sabani a tsakanin su ka kame ana gane da kyau ko faslun as-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajibatun fil umri marra salati ga annabi dole ne akan musulmi ko da so ɗaya ne a rayuwa domin Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu ya allu ya ayyuhal ladina amanu wa tahrumu qira'atu alqur'ani bitalhin karatu alqur'ani ya halatta da kuskure wal ghibatu gigara ta halatta ta haramta karatun qur'ani da kuskure ya haramta gigara gutsurutsoma ine ine ya haramta wan namima da annamimanci wal kazibu da ƙarya wal hasadu da hasada shegiyar wal ghadbu da hushi wal riba da riba wa aklu amwalin nasi bil batil da cin dukiyoyin mutane da banna qala Allah ta'ala wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku da banna ai bil harami ai da haram wa huwa anwa'un ita haramcin nan kala kala ce minha as-suhutu daga cikin ta akwai as-suhut shine neman dukiya ta hanyar haram wa minhu yana daga cikin as-suhut aklu malil yatimi cin dukiyar maraya qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira lalle masu cin dukiyar maraya da zalunci to suna cin wuta ne a cikin cikan a cikin cikin su kuma za a kona su da wutar sa'ir ai akibatu amrihim zalika fin nari karshen al'amari su shine wuta faslun wa min a'zami suhuti yana daga cikin mafi girman as-suhut cin dukiya ta hanyar haram ar-rishwa rashawa fil hukumi a wajen hukunci qala annabi sallallahu alaihi wasallam kullu lahmin nabata bis-suhti fan-naru awla bi du naman da ya tsiro dalilin haram to wuta ita ce mafi dacewa da shi qalu ya rasulullah wa mas-suhut me as-suhut qala yace ar-rishwatu fil hukmi cin hanci a wajen hukunci qala sallallahu alaihi wa sallam la'ana Allahu ar-rashi wal murtashi Allah ya la'anci mai cin rashawa mai cin hanci da wanda ake cima hancin ha ni wawa ne zama na ci mini hanci to amma dai karin magana ne na Hausa ne ke cewa kai cin hanci sai na bincike me yasa suke cewa cin hanci wa bi hadha tafsir qala al-hasan da wannan tafsirin ne al-hasan yace wa qatada da qatada wa muqatil ma'ana fassara ta al-suhud wa qala ibn mas'ud shi kuma ibn mas'ud yace as-sutu ar-rishwa fi kulli shay cin hanci a cikin komai ba sai cikin hukunci ba wa qala aidan insha Allah zamu ya zamu shirye hudu ba akan ar-rashwa ana cewa rashwa ana cewa rishwa dukkanin su ya halatta kilal wajhaini ja'idaini wa qala aidan huwa an yaqdi ar-rajulu li akhihi ya ce rashawa shi ne mutum ya yi hukunci ga ɗan uwanshi hajatan a cikin wata bukata fa yuhdiya ilayhi hadiya sai ya mishi wata kyauta sai ya karba yana nuhin alkali ne kuka kawo ƙara wurin shi to wannan alkalin ɗan uwanka ne an muku shari'a sai sai ka ji daɗin shari'a sai ka ka mishi wani abu ana gane da kyau ko to wannan abin da ka mishi rashawa ne da kai da shi duk kun yi laifi قيل له يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ على الحكم to ai muna ganin wannan ai me yake da suna kaman kaman karban wani abu ne dan hukuncin da mutun yayi fa qala sai ce al akhdhu ala al hukm kufrun karban biya a wajen hukunci kahurci ne ana gane da kyau ko ba sai ana gane da kyau ba ma'ana karbar biya dan kai alƙalanci na shari'a ta musulunci haramun ne a ban gane ba a ga wanda aka ma hukuncin a shi wanda ya hukunci haramun ne a biyan shekar ba ana gane da kyau ko qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna duk wanda baya hukunci da abinda Allah ya sabkar to kafiri ne wa qala Abu Hanifa radiyallahu anhu abu hanifa yace idan tashal hakimu idan mai hukunci yayi rashawa in azala fil waqti to wannan lokacin kai tsaye zai bar mulki zai bar hukunci wa in lam yan'azil batala kullu hukmin yahkumu bihi ba'da zalika idan bai sabka ba to duk wani hukuncin da zai duk wani alƙalancin da zai to lalatacce ne qala al-qurtubi wa hadha la yajuzu li ahadin an yakhtalifa fihi insha Allah ta'ala wannan bai kamata ma a samu wani ba bai ma halatta ga wani ma ya samu sabani akan halacci akan haka in Allah ya so li'anna akhdha rishwati fiskun domin karbar rashawa fasikanci ne wal fasiqu la yajuzu hukmuhu shi kuma fasiki bai halatta yi yayi cin hanci ma'ana da mutum da alkali yayi cin hanci ya karbi cin hanci to ya zama fasiki bai ƙara mulki bai ƙara hukunci to kaga inda ana aiki da shari'a da yanzu wannan cin hancin da ake wajen hukunce hukunce da ana yi da ba za a yi ba tunda mutum ya san da ya karbi cin hanci ya lalace ya rusa aikin sa malam yace wa summiyal malul haram suhtan an sanya ma dukiyar haram suhut li'annahu yushitu ta'at domin yushitu ta'at ay yuzhibuha yana tahiyar da yana tahiyar da ibada yana tahiyar da ibada wa yasta'siluha kuma yana yana binta tun asalinta shine ma'anan yasta'siluha ana gane da kyau ko yawwa kenan dukiya ta haram tana lalata ibada tun asalinta gaba daya waqad qala Allah ta'ala kuma hakika Allah madaukaki ya ce wa man yakfur bil imani faqad habita amalu duk wanda ya kafurta bayan imani to aikin shi ya lalace wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma a lahira daga cikin hasararru qila wasu malamai suka ce huwa alladhi yuhallilu al harama wa yuharrimu al halala shine mai haramta mai halatta haram kuma ya haramta halal faslun lokacin tsaya ai aron la bai ba ka akwai saura shi akwai saura muna iya ida shi yawa wa tasmiyatu inda al akli wa shurbi mustahabbatun yin bismillah yin bismillah a wajen ci mustahabbi ne wa shurbi da wajen sha wa tahmidu inda lintihai da kuma yin alhamdulillah bayan an kare nan wajen ladubba ne zamu shiga ko wa ya akulu can mun kare aqida nan mun shigo adab wa ya akulu wa yashrabu yaminihi kun mutun zai ci ya sha da daman shi wala yanfuku fi ta'ami kuma mutum baya to baya buta a cikin abinci ma'ana abinci na da zahi baya halatta ka rika mi baya halatta sai dai halatta ka sa mahalhici ka halheta ko ka kawo benti washara washarabi ana ganna shi kuma abin sha haka shi ma abin sha ba a ba a busa a ciki wala yatanaffasu fil ina'i kun baya shida a wajen abin sha wala ba'sa bishrubi qa'iman babu laihi mutum ya sha da tsaye amma almustahabu ya sha da mi wa ya harumu alar rijali lubusul hariri haramun ne ga maza su sa hariri lesuwa wal julusu alai da zama a kan shi wa takhassumu biz zahabi da kuma yin zobe da zinariya wa bima fihi zahabun da abun da ke akwai zinariya cikin shi wa yustahabbu an yabda fi lubsi na alihi bil yumna mustahabbi ne idan mutum zai sa takalmi ya fara da dama وفي خلقه باليسرى وزن هدى ويهارا دا هاغم ولا يمشي في نعل واحد كما كدا يتهي a cikin takalmi guda wala yaqifu fihi kuma kada yayi tsaye ya tsaya a cikin takalmi guda illa li daruratin sai da larura wa yahrumu al-la'ibu bish-shataranji kuma haramun ne yin wasa da ash-shataranj an san shataranj wani abu ne da suke wasa da shi tun a da akwai shi tun da jimawa har yanzu ma akwai shi da faransai suna ce mishi eshek eshek laizeshek da kaji sunan shi ma ka san akwai matsala ko da faransai idan ka sa ga google ka sa a shatranj za a nuna maka shi za a iya misalta shi a nan da lido an san lido ko to lido kusan hukuncin su guda da lido hukuncin su guda ba kuma sai an sa kuɗi ba ko ba a sa kuɗi ba ko ba a sa kuɗi ba dam an san lido ko lido lido city lido ko suke ce mishi yawa wannan abin da ake karkadawa to kusan bambanci su kaɗan ne da shataran jiki yawa shi wannan wanda ake ajewa yawa shi ne dam ake ce mishi ko yawa a dam eh yawwa irin wancan shine suna ce mishi eshek kuma suna ce mishi dam ko yawwa to wannan ai kun ga ba da bambanci da lido a doke a aza a doke a aza har kos ma tana shiga ciki belot shi ma dai yana shiga ciki ha ko da wasa ko ba a sa kuɗi ba duka tata ne kun san me ma'anan tata tata a istilahi malamai suka ce a كل ما لا يخلو اللاعب فيه من ربح أو خسارة أو خسارة فهو قمار dukkanin wasan da za a yi ko ka yi hasara ko ka yi nasara me yake da suna ta ce ina aka yi sisi lido ko dam ko kos in aka cika kana jin daɗi ba ka jin daɗi ko kuma sannan kuna hasarar lokacinku wanda shine mafi tsadan abu ana gan da ke ko alwaqtu a'zamu ma unita bi hifzihi wa arahu ashalu ma alayka yadhi'u wannan shine kenan asarar lokacin da kuke shine shine tatat kuma shine mafi muhimmanci ma yahi kuɗi muhimmanci to wani yace wani yace kwallo ko ita ma kwallo in ana yin ta da niyan kawai a ji daɗi ana gane da kyau ko ita ma tana shiga ciki amma ana yin ta da niyan a motsa jiki ko ba haka ba ko ba a motsa jiki yau motsa inda niyan motsa jiki kake babu laifi babu laifi a ana gane da kyau ko to yawwa shi al'amari na kwallo akwai abubuwa da yawa ويحرم التصوير على صفة الإنسان أو غيره من الحيوانات يا حرمت زانا wani abu akan siffarsa a zana mutum akan siffarsa au ghairihi ko wanda ba shi ba min alhayawanat daga cikin dabbobi duk abu mai rai zanan shi zanan shi haramun ne faslun al-ibtida'u bis salami sunnatun fara ma mutane sallama sunna ne wa radduhu fardu kifaya amma mayar da ita fardun kifaya ne amma in kuna cikin jama'a sallama fara yin sallama sunna ne amma mayar da ita fa dole ne in kuna cikin jama'a to fardun kifaya ne wa sifatuhu an yaqula al-mubdi'u siffar shi wanda ke farawa yace assalamu alaikum aw salamun alaikum wa yaqulu ar-raddu ar-raddu wa alaikumus salam awi salamu alaikum ko kuma shi ma ya ce mishi assalamu alaikum amma dai wa alaikum assalam kin shi shi ya shahara wa yukrahu taqbilu al-yadi fi salami makruhi ne sumbatar hannu a wajen sallama ya ake ni da haka shine kama mutum hannu yawwa sai kama hannu ya sumbata ana gane ke ko yawwa malai yace makruhi ne amma gaskiya laraba akwai wanda al'adar su ne haka in ana yin shi ne dan al'ada ce kuma ba wai dan wani girmama wanda za ta huce gona da iri babu ne laraba ma suna yin shi amma ba dukan ba duka daga cikin laraba ba wala yusallimu ala ahli al-ahwa mutum ba zai yi sallama ga 'yan son zuciya ba ka ji ko in ka isko mutane na kwasu wuce ka kyale su ko ka isko su suna suna kwallo ko suna lido wuce ka kyale su kalmu'tazila ko suna shan shisha ko yawwa duka waje ka kyale su musamman ma wajen mata su yi kamata su lura da wannan ka'idar kun biya wajen maza kai ku kyale su babu ruwan ki ma in sun zuciya ne ko ba ke huce dai kyale su dan kina cewa assala sai wata kai mure ta fa akwai dadi za ta daga nan za a bari hira a koma a koma zance wai ai gidan wace kaga tahiyar ta masha Allah kamar hawairiya eh to kaji kuka yaro ta akwai kirki dan ta musu sallama in ba ta musu sallama ko ko musu je miki ta banza ta gida sai miki ta gigice kal mu'tazila kawan mu'tazila sune masu inkarin sifar man sifar Allah war rawafid da rawafid sune yan shi'a wanda shi'ancin su ya kai ga hitar su daga musulunci wala ala ahli lahwi yau wato kun gani haka wanda suke cikin wasa ba a musu sallama hala talabbusihim bihi in suna tsakiyar wasan ka a ba a musallama ka la'ibi shatranj kawan masu wasa da wannan damkin nan shatranj wala yabda'u ahlu zimmati bis salami ah me yake da suna mutum musulmi ba zai fara ma kahuran aminci ba sallama in ka hudu da kahuri ba za ka fara mishi sallama ba wa idza bada'u ana nuhin sallama ta musulunci amma kana kace bonjour bonsoir amma kace musu assalamu alaikum wannan baya halatta wa idza bada'u radda alaihim bi ghairi wawi amma in suka fara maka sallama zaka maida musu ba tare da wawun ba sai ka ce alaikumus salam an ji ko wala yusannu salamu ala musalli amma babu laifi ko ka ƙara wawun ki ana gan da ke ko dalili shine wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ko kuma yadda ita yanda take ya ce ma assalamu alaikum ku ce mishi assalamu alaikum wa alaikumus salam kinan ka maida mishi abin da yini yace maka wala yusallu salamu ala musalli ba sunna bane yin sallama ga mai sallah sunna sallah kai kana mishi sallama wa idza sallama wahidun min aljama'ati ajza'ahu idan mutum yayi sallama ga jama'a ma'ana jama'ar mutane ne suke tafi sai suka gamu da jama'ar mutane suka yi musu sallama to guda in yayi ya wadatar wa kadhalika idza radda wahidun minhum haka kuma idan ɗaya daga cikin jama'an nan ya mayar da sallama ya wadatar wa yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi wanda yake akan abun hawa zai sallama ga wanda yake kasa wal mashi 'ala al-qa'idi mai tahiya akan wanda yake zamne wala yajuzu li ahadin an yadkhula ala ahadin baitahu hatta yasta'zina alayhi baya halatta ga wani ya shiga gidan wani sai ya nemi izinin sa wa sifatuhu an yaqula siffar neman izinin yace assalamu alaikum a adkhul salamu alaikum in shigo wa yasta'zinu salatan zai yi sallama sau uku wala yazidu ala zalika ba zai ƙara ba akan haka illa an yagliba ala zannihi adamu sama'i sai in a mafi rinjayen zatonsa yana tsammanin ba ajiya bane yau wannan kaga an kama na mahuta akwai wani wuri in ka zo dole sai kaga mutanen ko ana gani da ke ko akwai wani wuri in ka zo kai dole kana su sai ka shiga to kuma ka kwankwasa daga alamu kwankwasawar da kake ka san me ba ajiya bane to in ba ajiya bane ba laifi amma in ka san an ji bu kawai tahiyar ka ba a so ka shigo ne wa idza sta'azana fa qila lahu man hadha idan mutum yayi sallama aka ce mishi waye wannan falyusammi nafsahu bismihi ya gayi sunan shi aw bima yu'rafu bihi ko da abin da aka san shi min alkuniya na alkuniya an kwankwasa wala yaqulu kada ya ce ana ni ne haka ku mutane da suke ko on on on wane ne ni ne to kaiwa yawa ce ni ne bahar ko ni ne katon gwabran nan wato ka gane wal musafahatu hasanatun yace wajen sallama a gama hannu abu ne mai kyau ya zo a hadisi wal mu'anaqatu makruha amma rungumar juna makruhi ne a wajen malikiya yawa shi ma yace inda ba azhim a wajen wasu malamai wal qiblatu fil fami da kuma sumba ta baki minan rajuli ila rajuli namiji sumbaci namiji ta baki su hada baki haramun ne la rukhsata fiha wannan babu ma wani sauki a ciki shedanci ne wannan Allah ga da ke ko haba shedanci ne wai me yake da suna mace da suna zakari ka san shedanci ne mace da suna zakari yawwa yunu suka ce suka ce zakari ko mace ce sai an sami shi wando dan shi da ka san shi kada ka ji shi ka san sunan zakari ne ka san ka san namiji ne fasulun tashmitul atishi wajibun karaddi salami idan mutum ya atushewa ka ce mishi yarhamukallah dole ne kaman yanda dole ne kamar yadda sallama wa huwa alqawlu al-atish yarhamukallah shine kace ma wanda ya tusho yarhamukallah in ya ce alhamdulillah wa jawabuhu mustahabbun amma shi ya amsa maka in kace yarhamukallah mustahabbi ne wa huwa qawlul atis shine shine mai atushewan yace yahdikumullahu wa yuslih balakum Allah ya shiryar da ku ya gyara karshen ku ya kyautata karshen ku ko al'amuran ku aw aw yaghfirullahu lana wa lakum wal jam'u bainahuma afdalu ka hada biyun shi yahi wala yushammatu al-atisu hatta yahmadallaha ba a ce ma wanda ya atushewa ya Allah har sai ya ce alhamdulillah wala yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa thalathati ayyamin baya halatta ga musulmi yayi gaba ya kaurace ma dan uwansa he da kwana uku ya halatta kai kwana uku amma bayan wannan sai a koma na hudu a koma wala yatanajasnani duna wahidin kuma kada mutum biyu su haɗu banda guda me ake nuhi mutum biyu ne suna zamne sai ka ce wani ina so in ganka sai ku zo ku yi magana sai ka ba sai a bar mi wancan shi kada ya baya halatta sai in kun samu mishi aboki eh dan in kun bar shi sai ce bai wa gigar shi ne kuke shedan zai zo yusawiru lahu a ganda ke ko wala yajuzu li rajulin an yakhulu wa bi imra'atin laysa bi mahramin lahu wala zawja baya halatta ga namiji yake banta da wata mace wadda laysa bi laysat bi mahramin lahu wadda ba muharramiyar shi bace ko kun matarsa wala yajuzu nazaru ilaiha baya halatta kallanta yawwa wata lazzu bi kalamihinna yawwa mai ahaliri ya ƙara mana hada jin daɗin hira ta ce a ai ban kallon ta salula ne muke hira da ita a'a wata lazuzu bi kalami ha khamisatun babu wani zance babu wani gyara babu baya halatta khatimatun masu masu exercise suna so a ba su dama ko amma lo muna exercise muna group na exercise da mata amma bane shi ai mu dan zan kallon in sun gane ko khatima ku bari mu kare a lokaci ma ya kare ku a ma kawo ƙarshe khatima liƙewa yambagi lil insani Allah yura illa muhassilan hasanatan li ma'adihi ya dace mutum kada a ganshi in ba a cikin kokarin abinda zai gyara ƙarshen shi ba ma'ana ya dace a ce mutum ko da yaushe in an ganshi yana cikin neman ko yin abin da zai mene zai kyautata ƙarshen shi au dirhaman li ma'ashihi ko yana wajen neman kuɗi na rayuwarsa wa yatruka ma la ya'nihi ya bar abin da bai kallansa wa yahtarisa min nafsihi ya kama kanshi ana ganin da kyau ko yawwa wa yaqifu inda ma ashkala ya tsaya akan abin da ya shiga mishi cikin juna ma'ana in abu ya shiga mishi cikin juna bai san haram bane ko halal to ya tsaya kada yayi faman ittaka shubuhati faqad istabra al-dini wa yunsifa jalisahu yayi adalci ya rika yin adalci ga abokin zamansa wa yulinu lahu janibahu ana gane dake ko kuma ya rika sausauta mu'amala da shi shine ma'anan yalinu lahu janibahu kinaya ce akan kyautata mu'amala wa yasfaha an zallatihi ya rika yahe mishi kuskuren da yayi dole ne a zamantakewa sai an yi aka ce halshe da haƙori ma sukan saba balantana mutum bi mabambanta ana gane da kyau ko wannan shine kenan wa yalzamu sabru ya lazimci mutum musulmi ya lazimci haƙuri wa in jalasa aliman idan ya zamna tare da malami nazara ilaihi bi ainihin itilami to ya kalli malamin nan da idanu na girmamawa ba kallo na na wulakanci ba ko na harara limamai suna ganin abubuwa musamman in lokacin sallah ya kayo retar ka zo ga ana ta da ikama wani yana ira hararanka Allah ya sauke kuma shi in ka ce shiga ba zai iya ba da sallah ba ko to ka gani ko kuma kana karatu yana bibiyan kurakuranka wanda shi kuma da za a bashi wurin ya hau da Allah ɗaya san kuskuren da zai yi aka ce dama nazam ne ya ya ganin saukin kokowa ko gari yake shi yana iya kawo kafa kai ku ji ga kafa nan ya kawo a cewa suke nazam na gwanin kokowa shine nazam ne gwanin kokowa shi ganin yake da nazam na ka yayi sakaci ga kafa nan ya kawo to kai ya kawo wa yunsita lahu indal makali idan malam na magana to yayi shiru wa in raja'ahu raja'ahu tafahuman idan zai maido shi akan wata magana da yayi to ya maido shi dan ya fahimci maganar wala liyu'ariduhu ba wai dan yayi jayayya da shi ba ana nufin malami ya faɗi wata magana baka gane ba to kada ka maido shi akan maganar sai dan ka gane ba ka maido shi ba don ka yi jayayya da shi ka nuna mishi kame ka yi shi iyawa fi jawabi su'alin fi jawabi sa'ilin sa'alahu a cikin amsar da malamin ya bada na wani mai tambaya da ya tambayi ta lokaci ya kuna ina na bada misalin irin yadda magabata suka yi misali tsakanin imamu shafi da imamu da imamu malik ana gane da kyau ko lokaci bai isa in mun zo karatun karatun sunan abi dawud wa man nazara fi ilmin fa bi sakinati duk wanda zai yi kallo a ilimi to yayi kallo da mi da natsuwa ma'ana duk wanda zai yi karatu to yayi karatu a cikin natsuwa wa waqarin da tsantseni wa tarki listi'la'i da rishin nuna nuna kai ana gane da shine tarku listi'la'i da barin nuna kai wa husni ta'anni da kuma kyautata yi sannu-sannu wa jamilin adabi da kyautata ladabi a wajen karatu fa innahuma mu'ina ne ala talibin ilimi domin wannan yana taimakawa a wajen neman ilimi wannan shi ake cewa khitamuhu misk kun san me yasa malam ya liƙe da wannan dan wannan adabu talabil ilmi kin in ka rasa su shi ke sa ko ka samu ilimin bai amfanin ka ilimin sai kasance bai amfani ka ba a duniya kuma bai amfani al'ummar da kake rayuwa da su ba da yawa daga cikin ma'ilmantan da za ku gani amfanin al'umma da suke yi kaɗan ne ya samu asali dalilin me tun wajen neman ilimin idan ka lura a tsakanin malamai ma'ilmanta da malaman da suka yi karatun jami'a da malaman da suka yi karatun zaure suwa suka yi kokarin ilmantar da al'umma to baka cewa dai hasa da wasu ne nake dan ni duka nayi nayi karatun zaure kuma nayi karatun zamani ana gane da kyau ko dan saboda mafi yawanci karatun zaure an yi koya maka ladabi amma karatun jami'a kana zamne akan tabul shi mai zan akan tabul ya ja kai ma ka ja ana gane da kyau ko to ka gani to wannan shine kenan to shi yasa shi yasa albarkar ilimi albarkar ilimi tana cikin mi ladabi a wajen neman sa shi yasa in Allah ya so shine tsarabar in na dawo daga balaguro ko bari mu liƙe dai sannan mu ga tsarabar walhamdulillahi wahdahu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bihamdillahi ta'ala tammal kitabu da godiyar Allah littafi ya liƙe ya kamata ku yi kafara har masallaci ya wado masha Allah abin akwai faranta rai sosai a ce na zamna na karanta da littafi ni dai a gare ni akwai farin ciki ban san ku a gare ku ba to kun gani wannan shine kenan to kenan albishirin dai shine zan ina da balaguro shi ma balagurin da duka haraka ce ta da'awa za a yi daura kuma a yi a yi muhadarori kuma daura za ta kasance akan ulumul qur'an za ta kasance ƙarƙashin manzumatu zamzami fi usuli tafsir a cikin ta ne za mu yi daura insha Allah an taɓa yin ta a nan yamai amma ba a kare ta ba to mu in mun je sai mun kare ta insha Allah a can insha Allah sai mun kare ta bayan wannan kuma in na da in mun dawo daga balaguro daurori za su ci gaba amma za mu fara da ta'alimul muta'allimi tariqut ta'alim yawwa don saboda a sai ta hanya ta neman ilimin ana gane da kyau ko yanzu haka ma yana cikin jakata na shiga maktaba sai aka yi daidai na na gan shi sai na ɗauko shi da yake maktaba tawa tana can abun ga sai na ɗauko shi na ce zan tai da shi gida na in na tai wajen balaguro ma zan ɗan yi muraja a shi inda ke da ƙura a kakkaɓe inda ke buƙata a ƙara rubuta a ƙara rubuta kenan dai sati na sama sati na sama ko kuma sati mai zuwa babu karatu na majalisi da da daura amma in muka dawo za mu gani in gajiya ba ta yi yawa ba muna dawowa sai a dora kuma gajiya ta yi yawa sai mu bari sai sati na can sama insha Allah za a ga dai sanarwa da yardan Allah amin ya rabbal alamin subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk akwai karatu sunan abi dawud insha Allah